إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗurinmu a markaz ahalu sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata talatin ga wata na safar hijira shekara shidda wanda ya dace da uku ga watan tara hudu. yau insha Allah za mu yi darasi na biyu cikin littafin fikin sunna na sayyid sabiq darasi na 22 insha Allah ganin kamar da da mun shi iya cikin ƙa'ida da muka yi matuƙa lokacin sallar magariba ya yi ba a ruwa za mu yi karatu da wanda suka zo ganin cewa wayanda suke bin mu ta hanyoyin sadarwa dun taron da muka yi sun yi mai yawa na haka nan bai kamata mu tsaye da karatun ba wanda ya sami damar zawa inda magariba ta yi ruwa bai saukowa insha Allah za mu yi karatu da wanda suka zo shi ne sha Allah kenan haka je kan ka'ida mu take sha Allah ganin magarba ta yi ba ruwa kenan za mu karatu sha Allah sai yau ina ga karshen karatunmu na sati da ya na karatunmu na karshe muna cikin bayanin ya jero ababe guda uku wa'inda wajibi ne a yi arwala ka hanyarsu ya jero sallah duk abin da aka ce ma sallah ko sallah gawa duk abin kira sallah dai ana mushi dole kenan a yi arwala in za a yi wannan sallah farilla ko nafila ko da sallah gawa ce ya kawo tawafi na ka'aba shi ma dole he da arwala sai ka mas'ala ta don wuri uku ya kawo wadda take da sabani mun yi dai magana akan ta ta shafal al-mushaf mutu al-qur'ani lamjide bayanai na babu wata kwakwaran madogara ta zama shi wajibi akwai maganganu a kansu illa cewa kamar ya jero maganganu na magabata masu ganin ba wajibci amma wai tore kore wajibci bai kore mustahabanci amma a ce wajibi ne ba kayi ba ko kai kayi ne shi ne suke magana kai shi ya ka misali maganin magabata abdullahi bin abbas imam sha'abi haka dahaq zaid bin ali da mu'ayyid billah da daud zahiri sai bin hazam samar bin abi bin abi suleiman duk wannan sun tahi akan cewa ya halitta dan mutum bashi da arwala ya shahu alqur'ani ko da alqur'ani wannan magana tabawa ce amma bangaren qira'a to wannan duka babu sabani cewa inda ya qira'a ce ya halitta ko da mana kowane ne duk hada sun hana inda ya kira a cika ba matsala duk saɓanin akan shafa ne to yanzu bayan ya ka maka wurare guda uku da ake magana ta wajibci sai ka maka ma yustahabbu lahu abinda ba wajibi bane amma ana so a yi ta har wallahi yace yustahabbu wudu wa yundabu fil ahwal al atiyah an so ana neman arwalla cikin wasu halayya da za su biyo baya ga san suna zai jiro maka su ya fara da cewa inda zikirin layi azawajal lokacin zikiri ambatan Allah ana son ambatan Allah cikin ahara cikin arwalla shi yahi ana so ko da ba wajibi ba ne ba ana ya san shi kwarai kuma kan haka zai kama dalilai da ya wannan magana na ana son yin arwalla a cikin ambatan Allah ya ce li hadisin muhajir bin ƙunfus رضي الله عنه أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضع فلم يرد عليه حتى توضع فرد عليه وقال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة آه يتي abin da yake ruwaye hujjar da ya kawo ruwayar muhajibin kunfus radiyallahu anhu ke cewa shi sallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam huwa tawadda shi muhajir yawo annabi sallama manzana sallallahu alaihi wasallama yana cikin arwala ya mai sallama amma fa lam yurdu alai annabi bai mai da mai sallama sallamar da ya mishi ba hatta tawadda hayda ya kare arwalan فرد عليه يميدا من سلمة وقال سيكي تمشي إنه لم, يمنع لم, لم يمنعني أن أرد عليك با أبن ديهانا ميدا مكا لم يمنعني با أبن ديهانا أن أرد عليك ميدا مكا سلمة دكمني إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على الطهارة إنا كن أنبتا الله هي أكن تركي kaga nan annabi ya hihita me da sallama da yin arwala kake nan kware ko da ba wajibi bane ba ana nema kai kuma abin kware ne kware qala qatada yace fa kana al-hasan min ajala hadha yakrahu an yaqra aw yadhkura Allah azza wa jalla hatta yatashar wannan hadisi wannan sababi da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kime da sallama sai bayan arwalla shi yasa hasan mace yace min alhasan suke fitin alhasan suke yale in suka ce maka alhasan suke yale ma'ana alhasan albasri daya cikin malaman tabi'ai mani mani malaman tabi'ai yace dalilin wannan magana ta sa hasan ma'ana albasri yake kin karatun qur'ani ko ambatan Allah sai da arwalla shi wannan hadisi sai ya kan yayi arwalla yake روى أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وعن أبي جحيم بن الحارث رضي الله عنه قال أقبل النبي صلى أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى أقبل على جدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي حديث النبي كان مدوغرا ta an so a yi arwalla a lokacin mana a cikin amburin ambatan Allah ruwaya ta biyu da ya kawo ta abi juhayin bin haris radiyallahu anhu cewa annabi sallallahu sallama ya huto daga wajen bi'ir jamal rijiya ce a kusa da madina ya huto daga wannan rijiya falaqihu rajulun sai wani mutum ya gamu da annabi sallallahu alaihi wasallam فسلم عليه يوا النبي سلم صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه النبي ميدا من سلم با حتى أقبل على جدار هدا النبي يجي وتكتنغا أكسا فمسح بوجهه ويديه شاهي فسكا شيد هنوي شي كنت ما كنا ثم رد عليه السلام ميدا متم سلم muhimmanci magana kenan yin tahara a lokacin ambatan Allah wannan ruwayo ga sanan Imam Ahmad Imam Bukhari Muslim duk da Abu Dawud da Imam Nasa'i yace wa hadha ala sabil afdaliya wan nadab to amma wannan yin arwala da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a wajen ambatan Allah ko wajen mai sallama ta bangaren abin da yayi kuma da ake mustahabbi ne ai ba wajibi ba wa illa an ba dan mustahabbanci ba da afdaliya abin da yayi ne ai fa zikrullah azza wa jalla يجوز للمتطهر والمحدث والجنب والقائم والقاعد والماشي والمتجع بدون كراهه an ba dan wannan ba ya halitta ambatan Allah ga mai tsarki ko mai hadasi ko mai janaba kana tsaye kana zamne kana tahiya kana kwance ta zikiri ba shi da lokacin da ba a yin shi in halicci ne amma mustabanci ne wancan daban don ka ɗauka yin laihi ne ko ka ce kai baka ba dole sai wancan ya yi wannan magana ta cewa ambatan Allah ya halitta duk wani halin da ya jero da arwala babu arwala a tsaye a kwanci ana tahiya li hadisi Aisha radiyallahu anha qalat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه عائشة يولوان شوى منزع الله صلى الله عليه وسلم ينا أنبتا الله أكون لوكتي كما بنو لوكتي دبايا أنبتا الله أتكيش kake nan kuwa akwai lokacin da babu arwala ko ma da janaba sauransu amma babu lokacin da ta kulla ayami ke babu wannan kullum abin mustahabanci abin da yake ne amma rishin yin wannan bai hana ayi ambatan Allah رواه الخمسة إلا النسائي وأن رواية أكتش خمسة كان إمام أحمد أبو داود ترمزي نسائي بن ماجة سنة خمسة تديت خمسة إلا النسائي من إمام النسائي كان يكهد نسائي أما ثورا كان هود كان ثورته دا إمام أحمد أبو داود ترمزي بن ماجة kun mawani bukhari ma ya kawo ruwayar amma ba da wannan isnadi ba da isnadi kun ya kawo da da rizki da mu'allaq wannan ruwayar imam bukhari ma ka ta وعن علي كرم الله وجهه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء فيقرئنا, فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجزه عن القرآن شيء ليس لجنابه رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن السكر abinda yake wannan ruwaya ta ta'ali sai ta karamalla wajen dan wa masalar cewa abinda ya shahara ya shigo za ta abubakar sai a ce radiyallahu anhu umar radiyallahu anhu usman radiyallahu anhu amma ali ga an kawo karamalla wajen wani malamin suna na cewa cewa wani abin daga ina ya shigo ya shigo daga shige na 'yan shi'a babu abin da ya bambanta Ali da sauran sahabbai wani guda uku yadda ka ce abubakar radiyallahu anhu haka za ka ce Ali radiyallahu anhu cewa karamar lawa shahu shige ne na 'yan shi'a ba shi da daga wajen salaf sun shigo mana shi na mai suna so a fakaice an san fiye ta ala a kansu wanda mun shi ne rigimarsu ali shi ne sama da kowa shi ya kamata a ba halifancin ma zalimci ne aka yi aka haka suke ta zagin sauran sahabbai amma ta kai ga kahurta sauran sahabbai an ba ali ne kadai na kware shi kadai ya kamata ya yi halifa wannan abin da ya san dai abin da sanin ne wanda shi ne jigon maganganun shi'a sa ali a gaba kan sauran kowa da haka dai a takaice idan aka ce ali ka ce radiyallahu anhu shi ne abin da ta'alifin malaman sunna ke magabata sai ya ce kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kharuji min al-khala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana hutawa daga bayan daki fa yuqri'una al-qur'an yana karanta mana al-qur'ani wa ya'kulu ma'ana al-laham kuma yana cin nama ma tare da mu wa lam yakun yahjizu an shay an al-qur'ani shay ba abinda ya hana yake kare annabi akan wani abu wajen karanta qur'ani ba janaba ba ya ce ɗansa janaba sai janaba kaɗai take hana shi karanta alƙur'ani sai ta yi sai ta yi rawar hamsa shi ma wasu hau turmuzi ibn sakan imamu hamsa sun rahoto shi imamu turmuzi da ibn sakan sun kawo ruwaya wannan shine mas'ala da albani rahimahullah cikin tamamul minna yace wannan magana kuskuranta ko rashin wannan ruwaye ya ce a ƙa'ida ta malaman hadisi hadisi wanda yake ba shi da inganci bai tabbata ba balle makawo hujja da abin da ya zo domin a nan inda ya tabbata kina ya tabbata mai janaba bai karanta ƙorani inda ya tabbata kuma can ba mai bayani abin da ya yi ne a yi amma rashin wanka bai hana karatu na aisha tana ga hatta da kira'a in dai ba taba bace ba ba wani matsala kanta to wannan kamar da sharba nake cewa malamai turmizi iya cikin malamai wanda sanannu wajen tasahu suke cewa yana idan ya ce hadisi sahihi ne su malaman hadisi ba mu ba in suka ce an sun ta ce sahihi ne ko ibn sakan ba sa dogara dan ya inganta sai sun diba dalilan da yasa inganta sai yana da sakaki tasahul wajen gaugawa inganta waya ya da sakaki akan sauran malamai haka ibn sakan kan ka ce to misali kuma albadi ke cewa ga manyan malamai suka yi imamu turmizi sun ce azin bai da inganci irin su ya kawo irin su imam shafi ahmad ibn hanbal imam al-baihaqi imam al-khattabi duk wannan hudun sun tabbatar wannan ruwaya ba ta da inganci akwai akwai amr ibn salima sananne shine jikon hadisin daga ne hoto inda hadisin ya mutu akwai matsala kuma sun ka dalilai wanda shi amr ibn salima wanda ake bada abin da ya kawo suka samu hujja kan rauna abin da ya kawo ya samu matsala kasa aka sa misali malami ko daga baya ya samu matsala ta ko rikicewa ya rikice abin da ya sani da ya zini ko abin sun bace to an tabbatar wannan ruwaya an samo ta bayan bayan tagayyara bayan ya rikice ya samu matsala irin wani abin yanzu masu zai bincike wani an san mutum malamin kware ne to amma aka samu wani malami ya samu tarihi daga baya ya samu har gitsewar talawa to a wajen malaman hadisi ya adibi almajiran shi waye wannan ruwaye wani lokaci aka rubuto ta wannan hadisi da ya zo to a nan malaman masu bincike suke gano wannan ruwaya ta zo ne bayan ya rikice ko kahin ya rikice ne to aka samu da akan gano to inda aka gano yayi ta yayi ta kan rikicewa suka dauki wannan ruwaya amma abin da aka tabbatar yayi ta bayan ya rikice da wannan ruwaya akwai matsala kanta sun ta wannan hadisin da iya daga cikin wannan hadisai wanda suke da wanda yake da matsala kidan ba ma iya dogara da shi balle mu kawo hukunci akan wannan mas'ala ta ba a karanta Qur'ani da janaba kan ba hadisin da iya da matsala ta kai wannan shine abin da yake wannan mas'ala ta ala kulli halin dai babin da iya na auren shi ana so mustahabbi ne ayi arwalla ayi karatu ko ziki yana abin sa ba magana kan shi tabbas kai arwalla kai yahi kai da karanta qur'ani kai arwalla kai azkar tabbas wannan kowa san da ba sabani akan mustahabbi ne yin haka sai cikin wurare da ya kamata ana nema ayi arwalla ba dole ba amma ana so ayi inda naum shine wuri na biyu da ya kawo lokacin da za ka yi barci ana so ka yi arwallah kayan ka kwanta ka yi barci me shi ma dalili na mace da muke sanda abin da zai ka soka da dalilin da ya magana dalilin faɗin wannan magana ya ce lima rawahul albara bin azib radiyallahu anhu qal قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مدعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم تجيء على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت ألم أسلمت وجهي إليك وفوت أمري إليك تو akwai lafazin wajahi ba matsala ba ce lafazin daban daban wannan wata bata ko ka ce nafsi ko wajahi da ko ta ta wajahi shine shahara to allahumma aslamtu wajhi ilaik nafsi ba matsala ba ce ya tabbata akwai magana كنا اللهم أسلمت وجهي إليك وفولت أمري إليك وألجأت زهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت فإن منت من ليلتك فأنت على الفترة واجعلهن آخر ما تتكلم به ya ce faradattuwa alan nabi sallallahu alaihi wasallam falamma balagat allahumma amantu bi kitabika allazi anzalat qult wa rasuluka wa rasuluka allazi mana arsalat na ko nabika qala la wa nabiyika allazi arsalat rawahu ahmad wal bukhari wa tirmidhi nan wannan ruwaya da daga ta da ma maganta inganta imam bukhari imam ahmad haka tirmizi kuma za ka gaya ruwaya ko littayi na wani haka an ce wani ya rubuto don bukhari ya kawo imam ahmad da katirmu zai kawo ba dole ba ne ba lafazin ya zo iri ɗaya ne da yadda yake littafinka shi na gaban mancin lafazi wata kalma zuwa wata kalma amma dai magana ce hadisin ne amma akan samu bambancin lafazi daga nan zuwa nan sai wani yau lokaci ya ce maka kamar da kanta buluga maram ya ce maka wannan lafazin na wani ne dukkan sun karu waye amma lafazin da mun karanta an littafin lafazin wani ne kenan ba matsala bace ba da ya tabbata nan kenan abin da yake hadisin na bara bin azib radiyal anhu ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za ta ta maja'aka in ka je maja'aka majja wurin kunci kan ga ta kai muda za kwanta kenan san da kwanciya ta dare ya ce in za ka kwanciya fatawadda wudu'aka li salah kai arwala irin arwala ta sallah haka annabi ce mishi kai arwala irin arwala ta sallah su mataji ala shiƙiƙar aiman kuma ka kwanta a ɓangarenka na dama kina kwana da za'a ana kwanci za'a wannan addu'a ana kwanci duka sa addu'o'inka so na ta kusi zunum duka ƙari alwoyinka da sama a wazar tsaman rasul nan sai ka aije gehenka ɓangaren dama bayan ka kwanta ɓangarenka na dama sai ka ce allahumma asalamtu nafsi ko wajahi ilaik Allah na meka huskata ko raina zuwa gare ka wa fawwaltu amri ilayka na fawwara lamma ya fawwara ta tafawid kenan na ba Allah komi na ba wani abu da doka Allah ka dauka mun komi komi na labari za gaba daya Allah na mika zuwa gare ka kenan ba wani abu da gaba aban da kaina duka lamari na Allah na mai da shi a wajenka wa alja'atu zahri ilayk na dogara bayana zuwa gare ka kamar na kwanta kenan zuwa gare ka Allah raghabatan wa rahabatan ilaik Allah na yi haka ina mai kwadai ina mai tsoro ina mai kudin rahamaka ina mai tsoron azabaka Allah shi ne rahabatan wa rahabatan ilaik ina mai kwadai ina mai tsoro zuwa gare ka Allah la malja'a babu wata babu wajen wata malaba baka wajen ladewa wala manja ba wajen matsirata minka daga gare ka illa ilaika sai an kuma zo gare ka kai mutum babu inda bawa za shi ya labe ko guje wani bala'i dole sai koma ga Allah magana kenan ba wata malaba ba wata matsira dole ba da ba zai koye maka ko labe maka dole Allah malaba malaba da wajen tsira zuwa gare ka da Allah yace Allahumma ya Allah amantu bi kitabika allazi anzalta ina mai imani da littafin da ka sabkar shi na alkurani wanne biyu kallazi arsalta da annabin da ka aiko daga wani turwa an kawo wa bin nabiyika na sa wa nabiyika da lafin abu wa nabiyika allazi arsalta kina na imani da annabin da ka aiko manzo Allah sallallahu alaihi wannan addu'a fa in mitta milalata da ka zo kwanciya kai wannan addu'a sai ka mutu a wannan dare nawa so nawa ake kwanci a kasa tashi nawa za ƙare hira a tashi sawa ne ya mutu nawa ma za kwanta mata kai mata taba wani sallah a ce babu nawa aka yi za ka sallah a saba kama kara wani wani ya tafi nawa aka yi so dewa ya ce idan allah ya kaddara ka mutu a wannan dare da kai wannan addu'a fa'anta ala fitara ala fitara ka mata akan sunna akan musulunci kan aƙida tafidi kenan ka mata kan tafidi sai ce wa'innan addu'o'i waje alhunna akhiran ma ta takallama bihi ka sanya su ne ƙarshen abin da za ka yi magana yadda addu'in ka ƙayin dare wanda ta zama tafi ƙarshen addu'a ka daga ita kurin hiri mamarci shi ne wannan addu'a sai shi albara yake cewa faradatuha alan nabi sallallahu alaihi wasallam he na konkoma ko na maimaita wannan addu'a da annabi ya koya mini Allahumma aslamtu wajhi ilayk wa fawwaltu amri ilayk wa alja'tu sahri ilayk ragabatan wa rahabatan ilayk la malja'a wa la manja minka illa ilayk Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt sai na ce wa rasuluka alladhi arsalt mai ko nabika shine tayi sai da na kawo falama da na kawo ta falon falon da na kawo allahumma amantu bi kitabika allazi anzalta qultu sai nace wa rasuluka da zai asirata da yakon nabika an canza kan nabi da rasul shi ne magana kenan qala annabi ce min la wa nabiyika allazi arsalta da annabin da ka aiko na yan uwa ya ce ya ce hujjoji na cewa addini bisa kakale ku shine hadarin bid'a cikin addini kaga wannan abu hankali ne rasul ya yi kima ya yi daraja akan annabi shi abin da annabi sai kan tada shi Allahumma ya Allah amantu bi kitabika alladhi anzalta na imani da littafin da ka sabakar wa nabiyika alladhi arsalta da annabin da ka aiko annabi ce ya ku amshi shi da yazo yace me kwace nabika kaita wa rasulika annabi ce la kai tsaye mai tsawa la ka faɗi yadda aka gaya maka wanda biyu ka da annabin da ka aiko shi ne ka annabi ya hada ka ba magana ƙari ka faɗi abu yadda ya zo kurin a zahiri ne eh rasulullah to rasulullah ba kyau ya yi mahawanta shi ne ka hada na bida ya ce to karanta ba salatin na ba kyau a tasfarar na ba kyau a haka aka ce a yi su abdullahi bin abbas abdullahi bin umar cikin al'adun musulman imam bukhari ya yi atishat alhamdulillah sai wani akwai ta yi sallallahu alaihi wasallam ya kawo ana salati wasu salatu wasu salamu ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce to wallahi ba mace mun ba haka muka sani ba to salatin ne ba kyau salatin ne na annabi ba ai ba Allah kai sai ya ce wani ba haka akwai mun ba mun ba haka akwai mun ba sai akwai mun alhamdulillah ala kulli hal haka ake ake atishat ce ya kai hewa salati ya ce mun ba haka annabi akwai mun ba ya yake alhamdulillah ala kulli hal kaga ka kale ne sai ce mutu wa salatu ne bakin salatu annabi ne bakin kun ce salatu a ba haka aka ce Aisha ba haka shugaban tabi sai da sai da bin musayyib ya ma wani ya ga an kai sallar asuba yana nafiloli tabawan Allah wannan bai halitta ba nafila war haka ba sallar asuba yace ayu azbinu ayu azbinu la bi salat ayu azbinu la bi salat Allah zai mu azaba na sallah Allah zai mu azaba sallar ce lahi dan sallar za mu azaba shari'a la walakin yu'adhibuka bi khilaf sunna Allah bai maka azaba don ka amma zai maka azaba don ka saba sunna ba sunna haka baka kace ba kaga su da ka sika ko dan bid'a to kaza ne bake wa annabi ne salati bake ko kaza ne bake a a ba haka haka aka ce ayi Abdullah bin Mas'ud ya isko jama'a a Kufa bisa gidan wannan me aka ce gidan daya cikin annan Abdullahi bin Mas'ud Abu Musa al-Ash'ari ne ya zo gidan Ibn Mas'ud a Kufa Abu Musa da ya zo masallaci Ibn Mas'ud yana gida sai ya suko wasu jama'a wani shiga tsaka wani yana tsaka ana ana ana zikiri ya ce astaghfiru astaghfiru la mi'a astaghfiru astaghfiru halalu mi'a halalu mi'a la la la suna yi ai dari astaghfiru dari halalu dari suna yi shi da ya diba ce kai wannan abin sabo ne shi bai san shi ba sabi ne kuwa da je Ibn Mas'ud ya salama wato ya ce ka yau na ga wani abu sabu a masallacinka na ga wani abu sabu wanda mu san shi ba to ba kana sai ce a'a mu je da kanka ga abin da ake mu zo da kaje mu je da kanka isko su aka zo da ibn masauda mu sana shi aka zo masallaci suna gaba suna yi a sarfa da dai halla dari ana kuma su ya tsaya kan ibn masauda ta subhanallah laqad ji'tum bi bid'atin zulman aw fuqtum hawan wa ashabu wa ilman yace kai ga kun zo da bid'a ta zalunci ku yi Muhammad ne da sabon shi ilimi mu san haka ba saka ta ba ya ba da ban la inna ma la la nuridu illa khairan ban mu ai mu mun alkhairi ne la nuridu illa khairan alkhairi bike ni muna ambatan Allah ta kam kam nuridu illa khairan la yusibu nawa min ma alkhairi bai da shi ba yau anai wada su wada su amma ka ce ce ya hana a mutu Allah ya hana awa a nan salati a ba haka ba aka ce a yi sabai ba su yarda ba da kaifiya ko abu ya kai irin da gurin ko kaifiya baka dama kai haka kai abu yin tesu balle magana siga wannan da yana karantar da mu da wannan mas'alar addini bai san kakale ga wanda aka aiko ga yanda ka hudu yanda hudu duk ilimin ka kawai sahabi ne kuma kar ma ce wani mai kyau kuma sahabi ne mana mace babu damar karawa ka hudu yanda ya zo wanda biyu kallazi a sarki kwarar to wannan da yanzu muna maganar wannan addu'a ce mai mahimmanci a lokacin kwanciya mutum in zai kwanta ya karanta wannan addu'a a shaddi ya yi azkar shi na kwanciya ya ƙare to in ya ɗora haƙarƙarin shi ko ɓangaren shi na dama ya kwanta to ya zama ta wannan addu'a ita ce ƙarshen addu'arka a lokacin kwanciya na bace idan har Allah sa ka cika a wannan dare ka mutu akan tauhidi kan sunna Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik ragabatan wa rahabatan ilaik لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت لكن تنكينا سي ينزو أنا سيكي شباية وانا رواية رواه أحمد والبخاري والترمذي يتي وتأكد ذلك في حق الجدو هم بليما من جنب قلي أنا سن قلي يا أرولا كاهن وانا أبدبن ذي wurin kwanciya ana san mai janaba kai kwanta ya arwalla duk da ba farilla bace ba amma ita ma zamu ga mustahabbi ce yin arwalla zai kawo a babe na gaba yin arwalla lokacin janaba shine ce to mai janaba kenan shi an abin ya fi ƙarfi neman yin arwalla kai na kwanta akan mara akan mara janaba shine kan wannan amma da kan magana ga tafsir insha Allah yace limarawu ibn umar radiyallahu anhu ma qala ya rasulullahi أينام أحدنا جنبا قال نعم إذا توضأ yace Abdullah bin Umar ke cewa shi yace ya manzon Allah sallallahu alaihi mu zai iya yin barci da janaba yace na'am amma idza tawadda in ya arwala wa an Aisha radiyallahu anha qalat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضى وضوءه للصلاة رواه الجماعة yace annabi sallallahu alaihi ya kasance ji Aisha take ba labarin cewa ya kasance idza arad an yana in iya son zai barci wa junub yana da janaba ghasala farjahu sai wanke farjin shi gaban shi kenan al'auran shi watawadda wudu'ahu lisala sai arwala irin arwala ta sallah ya kwanta bai wankan janaba ba wannan jama'a duka sun rubuto shi nan duk da mun biya bukata ta magana mai janaba ana bukata ya yi arwala kahin kwanciya kuma ya babi na musamman din da ya kawo mai janaba a mazakan su daban sai ta yi yanzu wurin uku ya ta yustahabbul wudu lil junub an so yin arwalla ga mai janaba after mustahabi kenan ba maganar wajibci amma ana neman a yi shi ya yi kuma ga fadalar shi bin suna da abin da ke ciki sai yake cewa ana sai da sabi yake cewa idan arada an yi akul a wishar au yu'ayyu da jama'a ana neman arwalla ɗan mutum yana da janaba zai ci abinci ko kuwa zai sha wani abin sha ko zai sake koma jima'i na bayan wannan ana so yi arwalla a wannan wuri mustahabbi ne a yi arwalla in kana janaba kai ba dole bai kawo wanka kai tsaye kana iya arwalla ka ci abinci kana iya arwalla ka yi banci kana iya arwalla ka sha wani abin shanka kuma kana iya arwalla don ka koma ko da baka yi wanka ba ka koma jima'i yace wannan magana yayi ta li hadis Aisha radiyallahu anha qalat kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban fa arada an ya'kul aw yanam tawadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance in yana da janaba in yana so ya ci wani abinci ko ya kwanta barci yana arwala وعن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتودى وضوءه للصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يا رنغومي ما رنغومي كنا أنباك داما koda mai janaba bai wankan janaba ba ka ce dole ya wankan janaba a yaran gome ga mai janaba in iya so ya ci abinci ba ta da ya wanka ba ko ya sha wani abin sha ko ya kwanta barci an ba shi dama an yi tawadda wudu a sala ya yi arwalla irin arwalla ta sallah ya ci abinci ko ya sha ko ya barci haka yi kan kan da yawa misali wasu kama jaje ko tambaya lokacin azumi ya tashi lokacin sahur da janaba in ya ce zai wanka ya kare ya zo sahur a fita za ta keto kenan bai bai sahur ba kenan ci ba matsala kenan a lokacin nan mutum sai arwalla ya yi sahurkin shi don babu matsala don mutum ya waye gari da janaba tunda janaba ta zo ne kayan keto alfajir annabi sallallahu alaihi yana wayewar gari da janaba kuma da gaba ya wanka ya ci gaba da azumi don ba matsala bace ba mutum sai ibn yasir cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rangwame gaba janaba in zai ci abinci ko zai sha ko zai barci a rawalla irin ta sallah ruwa ta imam ahmad haka imam tirmidhi kuma ya inganta ruwaya wanda kuma bayan wannan yace wa annabi sa'id عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه صلى الله عليه وسلم ياتي ياتي wannan ruwa da buka ta aikata albani ya yi mata ruwa ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ji abu sa'adun yake cewa idza ata ahadukum ahlahu thumma arada an ya'ud falatawadda idan ɗayan ku ya je wajen iyalan shi yana so ya sake koma wajen iyalan shi ya arwala magana kenan ai abu ku jiro maka can baban in zaka ci abinci ko zaka sha ko za koma saduwa da iyalanka to da wannan ruwaya ta ko bata ka saduwa da iyalan ya da ka saduwa da iyalan lafazin karshe annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idza ata ahadukum ahlahu in dayan ku je wajen iyalan shi summa arada an ya so ya koma la tawadda ya arwala wannan kaga ya tabbata yin arwalla kayan zuwa wajen koma wajen iyalai ba ta da kayan kan janaba ba ita rawu da jama'a illa da bukhari duka yanci jama'a sun gama da bukhari da muka ce aka ce rawu da jama'a kenan imam ahmad eh sauran shidda kenan muslim ya kashi da sauran wancan da imam ahmad da wannan arba'a kin sunan arba'a tun kusan akwai abin da ya shahara wanda kun bashi da madogara ta ya ta sitta sayani bai da wannan ba su ta tsaya ba da sahiha ne ne kuram ba ma malamin musara ba sai sahiha ne bukhari muslim suka suke da magana sahihi abu dawud tirmizi sai ibn maja aka samu abin da ba ingantacce a ciki ba kuma su ma ba su ta sahihi da kansu imam al-bukhari da muslim suka tace sai sahihi kuma an musu shaida kan haka malam guda hudun take ashabu sunan ashabu sunan araba ko a ce ashabu sunan kuno kenan wa'annan su ba kiran su sahihai dama kun ba amma ko masu ya ta ta sayani guda shidda ingantattu a sahihai ne ne illa sauran littafai iya bukata a binciki abin da ke ciki babu wanda ya da'awar duka sahihi na kawo wani malaman da suka tsaya suka binciki gurin su sai sahihi sauran malaman sun sa ko sai abin inganta ba amma suna kawo ba su binciken su ya su kawo masu tona bai inganta ba amma sun suka yi su ko akwai matsala kan wani amma sun kawo shi masu wani guda biyu in ba wani kuskure ɗan adam ba bukhari muslim su da man sharadi ne sun dora ma kansu ba za su kawo ba a littafin su wannan suna da sai masaiwa da yawa dubun na ɗaruruwa amma wannan littafin suka keɓance ba wani abu a cikin ya sahihi suka imam bukhari ya ce yake su da kira ga adam mufarad ga adam mufarad da su kira akwai sai da ife a cikin ma wannan ne imam bukhari ne kuma shi su amma a can dama a can bai kawo ba sharadin sai sahihi abin da yake da shi ne kan masala ya kawo haka kenan na a takaice dai wannan ruwa da muka kare cewa duka wannan jama'a banda bukari kuma dai dama sai kuma ta inganta haka ibn khuzaima ya kawo ruwa haka ibn hibban haka hakim haka to wata ruwaya su wa'annan ibn khuzaima abin da yasa kawo malaman hadisi suka ce bukari ya kawo ba sun ce wani ya kawo ba ko muslim ya kawo to amma anan me yasa ya kawo ya kawo wannan ibn khuzaima ibn hibban hakim yace wazadu su ga wata fa'ida su kara sai suka ce fa'innahu ashata al'aud fa'innahu ashata al'aud wayin arwalla kahin komawa iyalai ya yi ba da kuzari wajen komawa shi ne fa'ida shi kenan yin arwalla ke iya da fa'ida ta ba da nishadi wajen koma jama'i shi ne magana kenan sai yanzu kuma yake cewa yun dabu qabala al-ghusl sawa'un kana wajiban aw mustahabban nan kuma ya so maka bayani ana so yace manduba ma kamata mustabi da ana nema ayi kamar shi yun da kuma yustab kuma na guda ce kana kuma na guda kenan ana so ayi arwala qabla al-ghusl kahin wanka a gabatar da arwalla kahin wanka sauran jiki kina a gabatar da wuraren arwalla ya ce sawa'un wannan da ake nema a yi arwalla kahin wanka duk ɗaya kana wajiban wankan da za a yi na wajibi ne ko na mustahabbi kowanne ana so a gabatar da arwalla kahin sauran wanke sauran jiki magana kenan in dai wanka za a yi na ibada ko na farilla ko na mustahabi ana so a gabatar da arwala kahin wannan wanka ya ce wannan magana ya yi ta ta neman yin wanka yin arwala kahin wanka a kone wanka da hadis aisha ta radiyallahu anha qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza ghatasala min aljanaba yabda'u fa yaghsilu yadayhi thumma thumma yafrug يفرق على يمينه يفرق على على بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضا وضوءه للصلاه الحديث راحوا للجماعه na abin da ke so aisha take cewa kana rasulun sallallahu alaihi wasallam idan sallam janaba annabi sallallahu in zai wankan janaba ya badau iya harawa da farko fa gasilu yadai fa yafruku bi yamini ala shimali sai zuba doko ruwa da me aka cewa da dama ya zuba a hagun kishi fa ya ga sulu farji ya wanke farjin shi kina dauko da dama ya zuba a dama hagun kai sai ya wanke al'aurar shi da hannun hagun kenan nan bayan ya kare wanke gaban shi su mai tawadda wudu a wajen sai arwala irin arwala ta sallah kaga nan kun ta ta wanka kurin duk da anan ta ka janaba amma iyanin duka da ya sufa wankan ce to nan inda ake yaga malamai suna bayani to ya za a wanke farji dan mutum iya san ganin sabani na taba al'aura wajen warware arwalla mun yi bayani a baya duk kullum mutum ya guje masa sabani ka guje masa shiga abinda ta yi ba ta yi ba ka guje mai kullum kenan irin wannan abin shi za ka zo siffanta wanka janaba ce in ka zo wanka za ka yi arwalla ka gabatar da wanke tun daga cibiya ya suke haye zuwa gwiwa cinyoyinka al'auraka ka wanke ƙazamta kuma ka wanke wurin wankewa ta wankan janaban yadda ba sai ka dawo ba ka wanke ƙazamta kuma ka wanke wurin a matsayin wanka na janaba ba ya ka sake koma wani wurin ba don ya kaga ba magana ka koma da al'auraka shi kenan ka ƙare shi sai su ce maka ya siffanta maka ka wanke daga cibiya zuwa gwiwa don kaucewa taɓa al'aura haka da ba baka da matsala ko daya kenan ka wanke wannan wurin ka wanke kazamta kuma ka wanke ka wanke ka wanke wurin a wutsayin wankan janaba shikenan an ka zo daga baya kurin an ka wanke in kai arwalla an ka zo wannan wurin ba ka wanke shi ba kurin sai ka wanke sauran jikinka eh sai ka wanke sauran jikinka ba sai ka sake wanke wurin ba zai dai na a taka cikin wani abin da ya magana babin da yake nan na yin arwalla a lokacin wanka na janaba ko ba janaba ba a fara wanke a wurin kazamta kuma a mai wanke da bayan an dawo ba kuma ya arwalla irin arwalla ta sallah a wannan ake da matsala ta saɓanin malamai kan me matsayin wanda ya yi wanka na juma'a shin zai iya sallah da wannan wanka kamar yadda zai iya yin sallah da wanka na janaba shi babu saɓani kan ya halitta idan ka yi wankan janaba ko ka yi arwalla ko ba ka yi arwalla ba wankan janaba iya baka dama ka yi sallah da wannan wanka yin arwallan mustahabi yanzu magana ta rikici to shi wankan juma'a ganin saɓani na magabata akan wajibi ne ko ba wajibi ba abin sanan ne kaga irin wannan wuraren don kaucewa shiga wannan saɓani ko rigimai idan ka zo wanka na janaba sai ka mai irin wannan na janaba da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka wanke al'auraka ka wanke inda ba sai ka dawo ba a wanka na a wuri na bayan ka kare arwalla sai ka zo ka yi arwalla cikakka ta sallah dan gabatar da wuraren Allah an kai ka a sallah in zo ka zo ruwa ka wanke sauran cikin gaba daya kaga anan ba kayi alwallar da ko ba mu ce baka Allah ba ko da annabi Muhammad ne kaga anan ba mu ce ba mu saka sabanin wannan wannan wankan naka yayi arwalla ya sallah ko bai sallah ba dan kai arwalla shikenan ka doke gaba daya haka kamata irin hutafin sabanin kenan ko da na juma'a ne an ka zo ka gabatar da waki wala na walla sai kai wanka da ka saburon ka wanke sauran jikinka kaga akan haka babu wani sabani da wani zai maka na akan cewa bayin sallah wannan wanka naka tunda ba wankan farilla bane ba duk da cewa bai kari wankan jama'a wajibi ne yanzu bayan maganar mustahabbancin wanka kai arwalla ka idan nuna muna hazi duka ka tama yau wurin da aka ce mustahabi ne ayi arwalla kun shine ayi magana cikin ambatan Allah akan wurin barci da dan mai janaba zai wanka ko zai kaza ci a nan yanzu kuma nan wankan ma'ana yin arwalla ka hanyar wanka na wajibi ko na ko na mustahabi ga bayanin da ya gama wannan ruwa ta jama'a sai yace yundabu min min akal ma masatun nar yundabu min akala ma masatuhun nar an so yin arwalla ga wanda ya ci abin da wuta ta taba me wuta taba da abin da an zo kan wuta an dawa ko an gasa da wani abu ne ya zo manganu haka suka mai musulun haka wani malamai suna basi babu biyu ma baban warware arwalla ka yin arwalla ga abin da wuta taba kuma sai a ce ma an shake bagani abin da mansuk farko akwai magana a takaice za ka ganin ruwaya a wani wuri an ta duk wani ta abin da wuta taɓa sake a rwanda to amma na hukumin na shan mansu an shahe shi daga baya ba magana shi zaka ba dalili ya ce ya yi wannan magana da ya ce an so ne ya ce li hadis ibrahim bin abdullahi bin qaris qal marartu bi abi huraira wa yatawadda faqal atadari mimma atawadda من أثوار الأقل أكلتها لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تودأوا مما مسست النار رو أحمد ومسلم والعربة يتي يا هوتي وجه أبو هريرة شي إبراهيم بن عبد الله بن قارس أبو هريرة أروى الله سيكي تيمشي a tadari min ma ta wadda ka san dan me nake wannan arwalla ta yanzu yanzu ga me dalili ya ce min asawir akad daga dan wani guntun yan yan cuku kaza ana gasa ana dafa cuku kama abinci su amma abinci ne ana zai yi garin shi a dafa dan wani cuku ne da na ci shine nake yin arwa dalilin shi me yasa ce nake yi dan naji manzana sallallahu alaihi wasallam yana cewa tawadda'u mimma masatina ku yi arwalla daga abin da wuta ta taba wannan shi dalilin yin arwalla ta wannan to yin arwalla shi ma da musabi cin wajibi ne ko wajibi ne ba shi ne magana ke zama shi zaka kai layin mustahabbi ne ba dole bane zai kama dalilin da ga mana magana yanzu ga ruwayan farko ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi arwalla daga dukkan abin da wuta ta taba wannan aka aka aka dawo ko aka sa wannan ruwa ce ta Imam Ahmad Imam Muslim haka wannan arba kin kana Abu Dawud Tirmidhi da Ibn Majah sun ka ruwaya wa an Aisha radhiyallahu anha an annabi sallallahu alaihi wasallam qala tawadda'u mimma masatin nar ita ma wata aisha annabi sallallahu alaihi ya ce ku yi arwalla daga abin da wuta ta taba rawahu ahmad wa muslim wa nasa'i wa ibn majah sai ce wal amr bil wudu mahmulun ala nudub yace wannan umarni da annabi ce ku yi arwalla za a ɗauke shi a kan mustahabi ne an so ne ba dole ba mesa ya ce an so ne ba dole ba ce da hadisa da ku amur bin umayya amur bin umayya ad-damari radiyallahu anhu qal ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam yatazu min katafi shatin fa akala minha fa du'a ila salah fa qam وطرح السكين وصلى ولم يتوضا متفق عليه شيء حجه eh haka ne amma ba dole bane ce dalili annabi sallallahu alaihi wasallam yace naga shi Amr bin Umayya damar yace naga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tanzu mi kataf shatin iya cizgal wata karwa ta ta karamar dabba kenan yace mi shi ya cira kuma ya cira ya ci iya tsakaici aka yi kiran sallah fadil sallah aka kiran sallah kai tsaye faqam watsara sakina ya tashi ya da hukai kuma wa sallah ya je ya sallah wa lam yatawadda bi ba'ar wallah kaga nan haka idan ba magana dole amma ayin amma ba dole ba ne wasu ba ba su ba su ba ma dole ba a da haka gaba an shayi na kai royu da yawa suka gaba annabi sallama wuri da yawa annabi sallallahu sallama an ka abincin an ka nama ana ci ya wa ruwa da mace lan ga bukanci sai musulmi ya musulmi ya babu na musamman ya ka ruwoyi kan haka na annabi yana cin abinci tashi yaje ya salla ba tare da suke a wallahi yar da yawa ba suka ce mansukh ne ma to maganar ta zuka a maganar shi yanzu ko da mansukh ne kenan kai shi inda an dawa da abin da aka gasa ko aka dawa mustahabbi ne in za ka yi sallah ka sake ma ba dole ba nan sai ce kalan nawawi fi jawaz qata alham miskin nan akwai wahalicin ka ciro nama da wuka ka ci duk da a ruwaya waccan ma ya kawo ai ya ta zuma duka kenan duka yayi akwai kenan iya cira ya ci a magana kuma yana kama ya cizga kasa akwai masu kama ga hira ai ba a kama nama a cira ka cira wannan sauran ha masu min illa tana ka sa korinka a nama ya lalace kaza kaza kaza a babu lai ka kama ka cira ya katan kashi ne ba dama ka cira da hannu kuma ka kana iya kamawa ka cira da bakinka annabi iya kan ya taz iya kama ya cira da haƙorin shi kuma iya kama yanka kuma ya ci duka yayi sai tajdidul wudu li kulli salah nan kuma bayani ne na ana so a sabunta arwalla a kowace sallah in dai za ka yi sallah misalin ina da arwalla lokacin sallah sai ina ina iya yin sallah don arwalla kuma ina iya sake sabuwa balahi magana ke ya ce ya yi wannan magana da hadisi bureda radiyallahu anhu qal kana annabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau inda kulli sala falamma kana yawm al-fatah tawadda wa masa ala khuffaihi wa salla as-salawati bi wudu'in wahid فقال له عمر يا رسول الله إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله فقال عمدا فعلته يا عمر رواه أحمد ومسلم وغيرهما abin da yake ruwayar burai da ke ban labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam adata abin da yi yana arwalla a kowace sallah abin da yawa yi falamma kana mafata a yakin bude maka shine bude maka tawadda yazo ya arwalla وما سأل قفي يشا هفن شبلابي وصلى الصلوات بودون واحد يا سلولي da dama kenan ya salloli da yawa da wannan arwala guda faqala la umar umar yace ya rasulullah ya manzon Allah sallama innaka fa'alta shay'an lam takun tafa'al yau kai wani abu wanda baka saba yin shi ba kai wani abu sabo wanda baka saba yin shi ba annabi ya ce eh amadan fa'altu ya umar da gangam nai ba mun ja bane ya sa bi da gina da gangam nai kenan dan halitta yin hakan ba laifi bane ai kenan ai sallah da sallah da yawa da arwala guda amma a sake sabuwa shi yayi gana kenan wannan ruwaya ta Ahmad Imam da ma Muslim da wani su ma وعن عمر وعن عمر بن عامر الأنصاري رضي الله عنه قال كان أنس بن مالك يقول كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة قال قلت فأنتم كيف كنتم تصنعون قال قلنا نسلي الصلوات بوجود واحد ما لم نحدث رواه أحمد والبخاري أنس بن مالك بان لابان تشيوا أنه صلى الله عليه وسلم أرولا وجن كنت صلى قال شجع daga Amr bin Amr al-Ansari sai na cewa Anas to ku fa antum kayfa kun kayfa kuntum sanan ku yanzu ya kuke yi ya ce amu nusalli salawat da mutum muna yin salloli ba ɗaya ba da arwala guda matuƙa ba hadasi muka yi ba ka gani magana kenan an aka yi adam ba magana ma adam ana ne yanzu na arwala mutum sallah zaka misali mai arwala muna cin sallah ta yi amma ya ce matuƙa ba hadasi muka yi ba kenan suka yi salloli da dama da arwala guda matuƙa ba hadasi su wannan shine magana kenan rawu ahmad kuma da bukhari yace wa ana abu hurairah radiyallahu anhu qala eh anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala laula an ashqa ala ummati la amartum inda kulli salatin biwudu wa ma kulli wudu bisiwak rawu ahmad kun bi sanadin hasan yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace laula an ashqa ala ummati in ba dan ba ka matsa ma al'ummatan tsananta musu abin ya musu wahala la amartum inda kulli salatin bidu da na musu umarni ko wata sallah ya mata arwalla to dan ka tsananta musu ko da na musu umarnin ko wata arwalla dole ayi aswaki to kaga nan kenan inda yin shirye ce musabi ne a saki arwalla iya da mustahabi ne amma kamar asawaki ne a arwalla dushin shi bata amma annabi iya san asawaki amma bai ce wajibi ne ba amma kai shi yahi kuma an san fadala ta asawaki ga dukkan wanda yake ne ma'ana mai Allah ne sai kana ina ne warwiya an ibn umara radiyallahu anhu ma qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تودع على طهر كتب له عشر حسنات رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه cewa wannan ruwaya da manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce man tawadda wanda ya arwala ala turun akan arwalakin da arwalakin wata arwala za a rubuta mai hasana goma kamar ruwaya kamar da bayan cewa kusan ittifaki ne akan raunin ruwaya ba ta da inganci gaskiyar magana wata kawo magana illa dai wancan ruwa suka inganta sun wadatar da mu akan ana so a yi arwalla dukkan sallah mustahabbi ne amma ba dole ba shi ne kurin magana ne kamata mu tsaya ganin lokacin ya zo kun zama shiga sabon magana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته